الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من العظيم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ انظر لنا بهذا المحضر ولتعطف بنظرة لفترات من هذا الزهر أيوة أنا أتكي شرح بيت مولانا الشيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه من كتاب عبر وأكرمه المولى أجل كرامته وخصصه من للخلائق ينفعه وعن خالد بن معدان عن كتبو قريش أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجمعوا لدى صحابة من الله صلى الله عليه وسلم قالوا سكتي يا رسول الله يا مزا الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن نفسك ما هو لابار كنك وقالوا يا نحوه قالوا يكبرون من عن أبي ذر وشداد بن أوس وأنا سن ذلك رضي الله عنه sun ka ce mai da nan bakala ya ce na'am zan ku ba ku labari ana da awatu abi ibrahim ni ni ne karba addu'a baba na ibrahim yani yana min kawala ku ce wa ibrahim ne rabbana wa asbihim rasulan minhu ya ubangiji muka aiko annabi cikin su kuma daggare su doni ne Allah ya karba sai aka aiko wa bashara bi isa kuma annabi isa ya bishara ga mutane shi da ni wa ra'at ummi mahaifiyata kuma ta gani ina habala bi sanda ta yi ciki na sai ta ga annabu kharaja min hanun haske ya fito gare ta qada'a lahu usul busra benayen busra sun haskar gare ta من أرض الشام لقص الشام واذكر بيت كما أنبان نولو في بني سعد بن بكير وبكر بن بكر وسعيد بن بكير فبين أنا مع أخي لي ina nan tare da ɗan uwana halba buyutina bayan ɗakunan mu da bayan gidajenmu dar'a ba lana muna kiwon ƙananan tumakinmu da ja aniyar zulani sai mutane da suka zo mani alaihi ma thiyabun biyu suna saye da tufafi farfaro fi hadisin akhar amma a wani hadisi cewa suka yi ja'ani salasatu rijali wasu mutane uku sun zo mani da kastin min zahabin da tasa ta zinariya mamlu'atan sarja wadda take cike da kankara fa akhadhani kaga ya koma ga ruwaya farko da ya fara tasmiya sai suka kama ni su biyu fashaka batani su biyu suka bude ciki na ba a cewa sun kasala sun ka bude ciki na kada fi ga da hadal hadis a wannan wannan hadisin sai manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam fashaka batani min nahari tun daga kawar zuciyata ila maraki bakwai zuwa ƙasa da ciki na zuwa malaki sun masta hana jamin wakilbi sannan su biyu nan mala'ikai suka zo da suran mutane suka fi kai da zuciya ta daga inda take fashar ƙahu suka buɗe zuciyar nan ba a cewa sun kasara wasu ta haraja mina su suka fitar daga zuciya suka fitar da alaƙatan tsaron jini sau da a bakikirin fatara ha suka jefar da wani alaka da su magasala kalbi wa batani da zalikar sarki hatta an kayawo sannan suka wanke zuciya ta da cikina da wannan kankarar a sun kankallaka cikina da zuciya a yau da cikin wannan bayani kala ya faɗa fi hadisin akhar a wani hadisi ثم تناول أحدهما هذا دي في أشباه يا رجال تواسلون sai ɗayansu ya ɗauko shi a wani abu فإذا بخاتم في يده من نور سيقايا لكي لو خاتمي أهم شنا حسكي يحار الناظر دونه يكلون إيمو تشوى يقالوا إياك أولي كيبا وانا خاتم با فقتم به قلبي سيا يسا خاتم النب غزوتي أتاشين يبقى خاتم النب أقامت لها sai zuciya ta tattaka imanan da imani wa hikimatan da yake ba su ma hadaru makalu ya mai da khatimin na ɗin da yake wurin shi wa amaran akhar sai ɗayansu ya shuɗe da ya da hannu ne ala mafriqi sadari inda suka buɗe kirjina har zuwa ƙasan cikina da shafawa da ya da hannu falta a masayorin ya gani fi riwayatin a wata riwaya ya ce inda jibril kala jibril ya ce kalbun waki'un wannan zuciya zuciya ce waki'a ai shadidun wannan zuciya tana da ƙarfi fiye ainani tubsirani ga zuciyar nan naga akwai idanu guda biyu kuma suna gani wa udunani sami'atani da kunnuwa biyu waɗanda ka ji magana su makala haroma da sahibi sai ɗayansu ya ce ma aboki ne zino bi asharatin min ummati auna shi da nauyin mutum goma daga al'umma ta yi wa sanadi bihim ya auna ni da su fara jato na rinjaye su na nauyin mutum goma su makala ya ce zino bi mi'atin min ummati auna shi da nauyin mutum kari daga al'umma ta yi wa sanadi bihim ya auna ni da su fawa zanturum na rinjaye su sun makala ce zino da alifin min ummati auna shi da mutum dubu cikin al'umma ta fawa zana ne bihin fawa zantu ya auna da mutum dubu na rinjaye su sun makala sai ɗayan ya ce da abu an ka a rabu da shi falau wa zantu bi ummati ni da wa zana ha za ka auna nauyi da al'umma ta gaba ɗaya da harin jihar al'umma ta makaga khairar ummatin kenan ko ya fi duka al'umma ta ba zai saura har yau dai cikon wannan hadisin kala fil hadisin akhir a wani hadisi manzo Allah ya ce sun mazammuni makaga ya koma da jan sai sun ka taro ni ila su yurihim suka rungumur zuwa kirazar su wa qabbalu rasi wa ma baina aidayya suka sumbunci kaina da abin da ke tsakanin idanuna sun matsalu suna suka ce maɗi ya habibu ya kai masoyin Allah lamtura haka hirgita ba a ɗan a baka tsoro aka yi wannan ba za a hirgita ka ba in na kalauta da ni ma yau rari duka min alkhairi la qarrat aynaka da ka san alkhairin da aka nuni da kai ga wannan aiki da aka samu kai maka da idon ka sun sanyi وفي بقية هذا الحديث من قولهم cikin wanjishi da sauran wannan hadis da kasance su su malayakun nan suka ce ba a kara maka alaƙai mamakin girman ka ga Allah inda Allah ma'aka wa malayakata ko da yaushe Allah da malayakun suna tare da kai ba su da wani har yau dai kalafi hadisi abin dar ya faɗa cikin hadisi abu dar amma huwa ba a yi wata wata ba illa an wallaya an sai sun ku juya suka bari maka an na ma alal amrar mu'ayyana kamar gane ne ina ganin yanzu ma an kai abu ina kallon su wa haka abu muhammadin al-makki wa abu laifin samar ɗanni wa ga ruwa da wani su da su sun ruwaito an na adama wato wata magana kuma ke cewa adamu inda masu yake sanda ya saƙon nan da ce ita ce da aka ce kada ya ci ƙala wurin tuba sai ce Allahumma bi haƙƙin Muhammadin ke fi kulle hafiyati Allah na gama ka da haƙƙin Muhammadu gafarta ba wannan kuskure da na yi waiwa ana roƙo na bisi cewa ya wata ƙabbal tawbati ke kulle hafiyati wata ƙabbal tawbati ga kuma karbi tubata ta sani sai ta ce zuwa sun karbi da shi da shi da hawawu sai ya leka da gurin cikin aljanna Allah ya ce a adam gudu za ka tsere mani sai ya tsaye cik sai ce Allah ba gudu za ni ba to na kai ya ce kunya ta kama na na bibi da ni'imar da kai maka Allah tsakanin da shekar da rayuwa da ka sannan da kayan ka za shekar ka tsoratar da ni da shi kuma ga shi a zo ya rudu da ta safe ka Allah kunya ce shi sai ya ta dube dube ta dube dube shi ne shi ne sai ya ce Allah na gaba ka da haƙƙin Muhammadu da ne ka gafarta ma wannan kuskure ka tuba ta fa qala lahu Allah sai Allah ya ce mishi kai Adamu ne da aina arabta Muhammadu idan ka san Muhammadu wanda lokacin bai yi bashariya ce ba hali ya ce to Allah ra'aitu fi kulli mawdi min al-jannati wa katuba la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ina da diba sai yanzu an rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah komi na diba wayurwa ana rawaito wannan cewa yi na diba ko da ana ganin an sa an rubuta muhammadun abdi wa rasuli muhammadu bawa na da ko mazola fa alamtu nan na gane annahu akramu halittuka alayka shine mafi girman halitta gare ka da akwai kamata da kasa sunan shi da akwai wanda yake shi da suke da zai yi kan mutum nashi wata ballahu alaihi sai Allah ka fituwa ta yi wa gafara lahu ya gafarta mishi wa haza inda ka ilihi to wannan ga wanda ya kawo shi ya faɗa ta biyu kaulihi ta'ala shi ne bayanin zancen Allah ta'ala da ta talaka Adamu bin rabbihi kalimati Adamu ya karbi kalmomi daga ubangiji shi ba ta ba alaihi akwai riwayatin ukura a wata ruwa sai aka ce maƙala adam da Allah ya tambaye ta na ka san Muhammad Adam ya ce lamma halatta ni Allah da ka halicce ni rafa'atu ra'si sai da take la ilaha arshika zuwa ga arshika fa idza hiya maktuba sai ga an rubuta la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah fa'alimtu sai nasar annahu laysa ahadun azama qadala innaka mimman ja'altasmahu mahasmika na san ba wani mutum guda mafi girman daraja daga kadiri wurinka fiye da wannan da ka sa sunan shi tare da sunan wa awallahu layhi sai Allah ya kuma adamu wa izzati wa jalali innahu la akhirun nabiyyin min zurriyyatika walau la ma khalaqtuka na rance da girma na da buwaya ta daukaka ta shi wannan shi ne mafi girman annabawa cikin zuri'arka kuma kai ka sani ba dan shi ba da ba halice ka ba kala ya ce wa kana adam adam ya zama yukan na bi abi muhammad aka yi mai akuya ta mashi abu muhammad shi wancan aka bi nasa wakila an ce a hane mai akuya bin abin da bashir babban mutane gaba ɗaya wani an soyayya jin yunusa أنه قال يتي إن لله ملائكة سيائين عبادتها على كل دار فيها أحمد أو محمد إكراما لمحمد صلى الله عليه وسلم Allah ya yi wasu mala'iku masu yawon ibada sayyahi abin da ibadar su suna nan tsare da kowane gidan da adda mai suna ahmadu ko muhammadu su shi a tasu ibada don girmamawa gare su ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam warwan muqaddimin alqadi an abi hamra kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamma usulai ya ce da aka yi isra'ila ne ila saba'i zuwa ga sama idza ala al'arshi maktub sai naga an rubuta da al'arshi la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayyatuhu bi aliyyin la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu kuma na karfafe shi da ali bin tafsira da ibn abbas fi qawlihi ta'ala ya an garbo daga ibn abbas cikin zancen Allah wa kana tahta kanzul lahum akwai taska karkashin su so dukani kana yace to kanzul din nan lawhum min zahabin hallo ne na zinariya fiye makatuba an rubuta azabar da man aikana bil kadari ya yi bayan samu na ina mamaki ina mamakin wanda ya tabbata ya yi yaƙini da kaddara ya za a yi wahala kan wani abu imani da kaddara cewa tun ba halice ka ba Allah ya riga ya zane zafin rayuwarka ba a ragewa ba a ƙara ko da wurin arziki abinda faɗan na haka an riga an tabbata ko ba ka sosai ka same shi amma da ba na ka duk na son ka da shi ba ka samu shi ba ka mutuwa sai an cimma lokacin nan da an ka ce za ka mutu kuma in ya zo ba wanda ya sai hana ka mutuwa duk abin da gani ko da kyautawa tana nan rubuci to wahala ta ne har ka zo hawan jini ya kama ka ka lalata kanka ka ta gaba da mutane kai gaba da Allah ka yi kenan ka yi gini shawa na ta iya mai ko kuwa na iya cuta ta ka yi imani da Allah ka yi imani da kaddara to mamaki ya za ka wahala da kanka ajabar da mana aikana bin na da ya fa ya mamaki ga wanda ya tabbatar da ko wajen jahannama to dare mai zai kuma kai ba sani ba shi wuta kai ko aljanna ba wanda da wannan tabbas ni ba annabi Allah sai dai kikkiawar zato to dare mai zai ba ni zai baka sha'awa ka ga madare ka da kekewa da kuɗi ka tafi shiga wuta haka Allah dadi tunda babu tabbas ashe dariya ba ta gano ka balle ka buga kawa kamar ka amince ba ka ga aljanna kuma yawan sallah yawan komi bai sa ka zama wai ka samu yakinin kai ga aljanna babu tunda Allah sai ya biya ka dan duniya sai za ka da yawa wasu kafirai sun yi wani musulmi kyawa kan taimako ita kanta sadaka da kunya cika alkawari komi sun yi mutu amma tun da babu imani nan Allah zai biya su da harba da komi sun ja Allah to ka sani ko istidraji ne Allah ka maka so da ne bi zai baka sha a duniya haka da ya hajaban limar a duniya mamaki ga wanda ya ga duniya wata kallo ba ha da aliya da jujjuya wata ga yan duniya ka yi fahimta ba yin ilaiha a zai nasu su kama duniya jiki mutum ya gama shugaban kasa ka ji an ce an kai shi gidan yari ɗaurin rai da rai kuma cikin gidan yarin na a ta ba shi kashi ba wanda ya ce gwamna ya shi ba ko shugaban kasa kullum sai an bai bulala ɗari kuma don ƙarin tsoratawa cikin duhu bai ganin mai gudu haka wato zulumin gobe da sa ya ishe shi ba dai ya kwana ba to wannan ma mai sauki ce don haka kai kuma ka karkata ga duniya to dan duniya wani daɗin samu ko nan kasar mu shugaban kasa da ya gidan yari ba shi ba kasa nawa ne gwamnan da ya koma gidan yari nawa ne kai ko a tallata ka ɗaya cikin biya da jihohi da sarakai wani ɓarawo ne ka ɗaya mishi komi a ya gama kulakanci ba kana kuma sata duke jama'a ko da an wanke ka ko da baya na kiyaye yace anallahu la ilaha illa ana ni a Allah kun ba da mauta da gaskiya sai ni mahallu shahidi ce muhammadun abdi wa rasuluhu annabi muhammadu ko alaihi salam bawa na ne ummun zura ne shine wa kana ta dukkan lahu wa annabi abbas radiyallahu anhu ma yace maza Allah yace ala babil jannati maktubun akwai abin rubuta a kofar aljanna inni ana Allah la ilaha illa ana Muhammadun Rasulullah la u'adhibu man qalaha ni a Allah kuma banda ba abin wuta da gaskiya sai ni sannan Muhammadun mazona ne manzon Allah kuma duk wanda ya ce la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah ya ce ba zan mashi azaba ba haka haƙi nan da wanda a cikin aljanna to wanda ya ce ne la ilaha illallah muhammadu rasulullah ga shi da da wa zikr an ambata annahu wujida ala al-hijaz al-qadimati maktubun muhammadun taqiyun muslihun wa sayyidun aminun an samu rubuce ga wasu duwatsu da daddi an rubuta cewa muhammadu taƙiyun mai jin tsoron Allah ne musulun mai gyara ne wasu yinin shugaba ne aminu amintacci haka za ka same ga waɗannan duwatsu ko ba wani rubuta shi ban da Allah وذكر السمن داري أنه شاهد السمن داري أما تتشوى شياغا في بعض بلاد خراسان أو سبلوا على خراسان يا كما ولودا ولجاريري أبو حيوة ولد أخي فيش على أحد جنبيه مكتوب كيها حقر قريش an rubuta la ilaha illallah aka yi rubuce haka an kaye shi wa alal akhari gehe guda kuma an rubuta muhammadun rasulullahi wa zakar al akhbari da masu bada tarihi su ambata anna bi biladil hindi a garin garuruwan hindu akwai warda wani wuri a hamarata makatuba alaihi bil abin an rubuta mai da wari la ilaha illallah muhammadun rasul وروى عن جعفر بن محمد عن أبيه yace za ka na yawon kiyamati in aka yi zuwa ranar tashin kiyama na damuna da sai mai shile shila ya ce ala da ya kuma nismuhu muhammad don bai suna muhammadu ya tashi fali ya da kurin janna ya shiga aljanna duk sai abin mai kiyama suna muhammadu muhammadu muhammadu muhammadu a wani hadisi kuma aka ce Allah zai ce ya Muhammadu duk sai su bibiya masu na Muhammadu sai Allah ya ce to ni dai ba da ku nake ba da Muhammadu Rasulullahi amma saboda kunya ta digar ma duk ko ce ta da shi aljanna sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar ko mutum ko ba Muhammadu ba mu da wani ba Muhammad al-Awwal ko Allah zai duk ku shiga aljanna li karamati ismihi dan girmama suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rabbul qasim fi sama'i ya rutu ga jin da yayi wa mun wahadin shi ma wa ibn ya ruwaito fi jami'i al-tan ya tara usuraytu amma likin ya ce samitu ahla makkata na ji mutanen makka ya kuru suna cewa malin baitin ba wani gida fihi ismu muhammadin cikin shi akwai mai suna muhammad illa nama sai gidan ne ya samu karuwa ko da yaushe wa ruziku kuma a arzinta su wa ruzika jiranu albarkan muhammadu da a gidansu duk makwabtansu za a arzinta su وعنه صلى الله عليه وسلم أن أول رمضان الله صلى الله عليه وسلم يأتي ما ضر أحدكم أن يكون في بيته محمد ومحمدان وثلاثة me zai cuci ɗayanku a ce gida ne akwai muhammad ɗaya ko biyu ko uku kaga shi shi ya ce da kaga ɗa ce mashi muhammad za a ga an samu wani abdullahi masu wani abdullahi kudu masaudin رضي الله عنه أن الله تعالى الله تعالى نزل إلى قلوب العباد يا لبزك التنباهي فاختار منها قلب محمد صلى الله عليه وسلم sai ya zaɓi zuciya na muhammadu sallar suka daga cikin zukatan bayi gaba ɗaya wasu ta faru da ya zaɓe shi don kan shi ta Allah ya yi kadar shi ya mu da darajar muhammadu ko sallallahu alaihi wasallam ya zaɓe shi don kan shi ba ba su da ya kusa da risalatihi da manzancin shi wa kan na kashu na kashu ya gato annan nabi ya sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lamma nazala da wani ayat sauka cewa wa ma kana lakum an tudu rasulullahi bai kamata ba gare ku bai yiwa gare ku a ce kun cuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ولا أن تنكروا أزواجه من بعد بعدا من بعده أبدا haka bai yiwa gare ku bai kamata ba gare ku a wuri matan maza Allah bayan su bayan shi ke da kusurci wani da ya shiga gidan sai ya kasa na Aisha ka zuciya ta yi sai ya ce amma ɗan maza Allah ya rasu ni ku sai na ara Aisha sai Allah ya ce wa ma kan da ku an tuzo rasulullah wala an tankihu azwajin min ba'di abada bai yiwa gare ku ku cuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga bai ce an tuzo rasuli a a ce rasulullah mun bai yiwa gare ku bai kamata ba bai halatta ba ku auri matan shi bayan ya rasu har abada kaga an nisa ne to ji wannan kishin maza Allah da Allah kai ga zuci hoyon waɗi amma Allah ya ce in jiwa sai ma an kai dubara kana auren uwarka umma to sai ga azuwa ta umma don matan maza Allah kowa ya kuri kana auren uwarka za ka zo ka ci kariya a sha uwarka ce radiyallahu ta'ala qama khatiban sai manzo Allah ya tashi ne yana hudu ba makare yace ya ma'ashara ahlul iman ya ku jama'a masu imani ku sani inna Allah ta'ala faddalani alaikum tafdila Allah ya ɗaukaka ni ya daraja ya fifita ni akan ku ba kaɗan ba wa fadala nisa'i ala nisa'ikum tafdila ya daraja ya ɗaukaka ya bibita mata na akan matan ku ba kaɗan ba da alhadis kaga abin da ya sa maza Allah ya zo ya wannan magana ya kasu sai dai dai yi da manzanci irin tawazu na maza Allah suka zama kusan ka ku bibita da akan wani annabi la tu sayyiduni ka ku mai da ne sayyidi kaka in na zo ku bar tashi dan ba sarakunan bai bayi bane yanzu ya ce inna Allah ta'ala faddalani alaikum tafdilan wa faddala nisa'i ala nisa'i tafdila al hadisa to dai kila manzanci ne sallallahu alaihi wasallam salatul fatiha salatul fatiha الحمد لله رب العالمين